من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدها أفتهلكنا بما فعل المبطلون
وكنا كنا ذرية
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ƙwar tafsirar alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallar ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau shi ne ini na goma sha ɗaya ga wannan wata mai albarka na Ramadan hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin suratul araf mun kwana daidai aya ta 174 yanzu nan za mu tashi kan aya ta 175 kar aya mai karantar da mu labarin ɗaya daga cikin malumman banu isra'ila نعم الله واتل عليهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
Allah ya ce watul alaihim Allah yana magana da manzon shi manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce watul alaihim ka karanta gare su naba naba allazina atainahu ayatina labarin wannan da muka bashi ayoyin mu naba allazi atainahu ayatina labarin wannan da muka bashi ayoyin mu mana ka karantar da yahudu masu jayayya da kai cikin sha'anin addini ka ba su labari abin da ya faru da ɗaya daga cikinsu wanda Allah ya ba shi ilimi na littafi Allah ya ba shi ilimi maimakon shi aiki da wannan ilimin da Allah ya ba shi ban salaha minha Allah ya ce sai fita daga wannan ilimi nan da Allah ya ce ban salaha minha malwa sun ce yadda san maciji yana hita daga sadaucensa ya canza wani abin da wata fata ya zari daga fata shi ta da to haka ne ya akan wannan ilimi ma'ana ya zari ya fita daga ilimin da Allah ba shi Allah ya ce da ya fita daga wannan ilimin da Allah ya ba shi fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi shaytan ya bi shi sai shaytan ya zan shi ne almajiri shi malami shi ne malami Allah ya ce fa kada min al-ghawin ya kasance daga cikin halakakku to wannan malamin da Allah ya ce a bara labari na yi malamin tafsiri sun ta bayanai a kai amma mu tsaya a kan zantuka guda biyu zance na farko wani abla da abbas ya ce huwa bal'ama ko bil'ama bin ba'ura'a sunan shi bil'ama dan ba'ura'a ya ce shi wannan kana inda hu ismullahi al'azam Allah ya bashi ismullahi al'azam sunayen Allah mafi girma wanda idan ka roƙi Allah zai karba in ka nemi tsara Allah zai tsare ka to Allah ya sanar da shi wannan sunayen ubangiji to maimakon shi aiki da ilimin da Allah ba shi sai bi duniya to sai Allah ya ce alabarta ma al'umma alabarta ma al'umma dukkanin wanda Allah ke bashi ilimi ban yi aiki da ilimin shi ba a buga mai misali wannan malami irin yanda Allah yake buga misali ga masu mulki ga fir'aunu irin yanda ya yi kuma ga wacce ta kasance har yau tana na aya to haka shi wannan malami yanda Allah ya siffanta shi har ko da yaushe ana karanta cikin alkur'ani domin shi mai kasance aya ga iri ne masu ilimi shi yasa Allah ya ce watulu alaihim kaga a ta karantawa gare su a ta labarta musu ko da yaushe a ta bayyana musu ni za a bayyana musu naba'u in qur'ani ya zo da kalmar naba'u to abin nan labarin ne mai ban mamaki shi yasa qur'ani in gashi Allah ya ce naba'u ya shikire shi da girma qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ko ko amma yatsa'alun 'anil naba'il kaga azim to tun ya zo da kalmar annaba ulan ne labari ne mai kama hankali labari ne mai ban tsoro ko mai ban mamaki to shi ne Allah ce ka karanta gare su naba abin nan naba naba allazina atainahu ayatina labarin wannan da mun ka bashi ayoyin mu Allah ya sanar da shi ya bashi ilimi shi yasa idan ana batun ilimi ana misalta ilimi sai a ce in ka kai da bil'ama ilimi ko in ka kai da bil'ama bil ba'ura ta yadda su ma mawadata ake musu misali da karuna a ce in ka kai da karuna kuɗi ko ba haka ba kaga dai ko wace dai abin nan kategorin mutane da wanda Allah ke buga misali da su eh wanda Allah ke ni'imta wa duniya to sai Allah ta labarta labarin wanda ni'imar da an ka ba su ta gabata in ma ƙarni ne kai Allah ba ƙarni jiki kana alfahari da ƙuriciya ƙarni gare ka sai a misali da adawa yadda Allah ya musu domin duk wanda dai zai izina ne ga al'umma to shi ne Allah ce a labarta musu labarin wannan bawan Allah wanda Allah ba shi ayoyinsa ya sanar da shi ayoyinsa sai ya fita daga wannan ayoyin sai shi da ya bi shi kasance cikin halakaku ibn kafira abin nan ibn mas'ud yace huwa rajulun min bani isra'ila ya ce wani mutum ne daga cikin banu isra'ila ba a fahu musa ila malikin madayana annabi musa sai tura shi zuwa ga sarki na madayana da'iyan yana mai kira ila Allah zuwa ga Allah an ka tura shi matsayin adda'i matsayin mai wa'azi ya sai zuwa ga sarki na madayana ya karantar da shi umarnin ubangiji dokokin ubangiji farashahul malik sai wannan sarki ya bashi rashawa ma'ana ya bashi cin hanci ya ce ka raba kanka daga wannan da'awa da to ka baka mulki a baka duniya kai zaman ka fa'adahu almalik sai wannan sarki ya bashi ala an yatraka dinahu dinan Musa aka ya bar wannan addinin annabi Musa kuma haka an ka bashi kudin ya fifita duk abin nan duniya fiye da lahira wanda kun ga wannan shari na masu mulki har yanzu har yanzu idan sun ka lura da wancan malami ne mai faɗin gaskiya mai zafi shi kan aƙida ta kan abin da yake yi to babu kwana musamman a ce yana yawan taɓin abin da ya shahe su sai su gada man da shi da suke eh da shi da abin da su da shi to wani mataki za a ɗauka sai ga an ɗauki mataki akan wannan malamin ƙarshensa a bashi abinda za su ɗauka hankali ne abinda bai taɓa labari bai taɓa shi ba bai taɓa gani ba yau ga shi an mallaka mai don dai a raba shi da wannan da'awa kake a jima da'awar da yake yi shi kenan tahon ta wannan shari na masu mulki a shekaru tun da inda yin malami kana kira ga Allah to in ba Allah ya mai tsaye ba to ya sun gaba ya gare ka Allah ka kare mu to shi tun da an gaba shi wannan mulki an gaba shi dukiya sai bar wannan da'awar kaga sai bi duniya sai shari'a ya zama almajirin shi da maluma sun ce da inda malami ya halaka ya bar gaskiya to shi da almajirin shi yan shari'a ya kuma bin shi ne yake yi domin gashi Allah ya tafi atba'ahu shaytan sai shari'a ya bi shi fa kana min al-hawin ya kasance cikin halaka to sai Allah ya ce walau shi yana da mun ga dama la rafa'nahu biha da mun dokake shi akan wannan ilimi da ya samu daraja akan wannan ilimi da ya samu daraja abadiyya da ya aiki da ilimin sa to da zai samu daraja madukakiya saboda duk yanda Allah zai ba mutun duniya ba a hada shi da sakamakon lahira sakamakon duniya kaɗan ne bai da gani da sakamakon lahira to kaga da tunnan ma duniyar din Allah zai bashi dokaka zai bashi daraja ga idanun mutanen kirki kuma ga matsayin da Allah zai mai inda alkiyama amma shi sai zabi duniya shi sai Allah ce da mun ga dama da mun dauke shi akan wannan ilimi walakin da sai dai shi akhlada ila al-ardi ya bi duniya ne kawai haka zaka fasara akhlada ila al-ardi ya karkata zuwa ga ƙasa ma'ana zuwa ga duniya ya karkata zuwa ga duniya duniya yake so ne da lahira wattaba hawahu yabbi son ransa Allah ya ce fakana ba masaruhu kai misalin wannan malami ka masalin kalbi kan misalin kare ne yadda Allah ya misalta shi misali ne Allah ya ce kan misalin kare ne in tahmil alaihi in ka kai ɗauki zuwa ga shi kare yalhaf sai ya zalo halshi sai ya yi lallagi al'adar kare kenan aw tatrukuhu ko da ma zaka kyale shi ba kai doki gare shi ba yalhas sai dai ya zalo harshe sai ya yi abin nan sai ya lallagin ya zalo harshe yana shasheka to kuriban da Allah siffanta kare da'iman idan ka ganai sai ka ɗauke shi da siffa biyu ko siffa ya gaji ko siffa yana da abin da yana da bukata mun gane saboda harshe yake fito ya lallaki na alama sai ka ɗauka ka sha ne ya gashi ne ko ka ɗauka yunwa yake ji to da za ka kamai abinci ka kamai ruwa ma duk ya sha duka bai hana ya hajji wannan harshen nasa da za ka sai ya shi cikin inuwa duk bai hana da ya hajji harshen nasa ko cikin kilin da ya kasa shi sai ya hajji harshen nasa to me Allah yake misali me Allah yake nuni da wannan misali na cewa in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas akwai abin da Allah yake nuni tabbas abin da Allah yake nuni shine idan malami yana da kwadai to duk yanda kai ba za ka raba shi da kwadan nan ba ba za ka iya cika cikin shi ba in ka bashi to sai Allah ma yana da bukata balantana baka bashi ba kuma duk yanda kai duk yanda ka kore shi bai koruwa sai ya komo dai duk za ta gaya mai magana duk za gaya mai magana ba ya son kumiya bai son kuma ka gaya mai magana shi dai bukata shi dai kwaɗan nan dai bukata shi dai ta biya to kuma duk yadda ka baka ya cika cikin shi yadda ka san kare ne in ta hamila alaihi yalhas in ka kai kai gare shi yalhas sai ya zalo harshe ma'ana ya nuna mashi yana da kwaɗai yana da bukata aw tatrukuhu ko kan kyale shi dai yalhas kenan kamar misali in ka ba shi dai sai ya nuna ma shi mabukaci ne in ma baka ba shi ba dai shi dai ya mabukata gare shi sai ya nuna ma yana da bukata shi yasa shi malami ya lalace babu kamar shi in malami ya lalace yan ne ya karkatar da kwadai ne da duniya to wallahi Allah ya siffanta shi dai gashi da kare duk dai ɗabi'ar kare dai kun ga shi kare kamar da muka bayani jiya kowane yare dai kare kare na kowane yare kuma da an ce an siffanta mutum da kare daman biyu ne ko bangaren kwadai ko bangaren zina ko ba ba ko bangaren kwadai ko bangaren zina shi ne kuke ganin malumman da suke lafiya da ilimi suna tabbata tabbata suna ta zinace zinace da matan mutane suna ta zinace zinace da mutane saboda mi yanda Allah siffanta malami da kare to sai ka sami shi ko siffatan karanta da shi da inda bar ilimi ne ya karkatar son duniya to siffatan ta kare karanta da shi wanda aka ba al'umma jagora al'umma an siffanta shi da wannan siffa aiko kaga ba mutum Allah ka kare mu to shine Allah ya ce fa makaluhu ka makalil kalbi misali ne shine misalin kare in tahmil alaihi yalhas in ka kai doki gare shi sai ya zaro halshi aw tatruku kai ko da zaka kyale shi yalhas sai ya zalo wannan harshe ma'ana ya nuna ma alama shi wa abin da wahallina Allah ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda sun ke ƙaryata da ayoyin mu duk masu ƙaryata da ayoyin mu shine misalin su akwai ma wanda sun ka dunna wannan shina da addu'ar da Allah ya bashi addu'a na cewa idan addu'a to Allah zai karba mishi to sai ana bashi cin hanci na shi yi addu'a domin a karyar da annabi Allah. Ba mako idan an ka ta yaƙi, annabi Allah ya ci nasara, to shi yana ba shi cin hanci, waɗancan kahire na ba shi cin hanci, don dai ya yi musu addu'a. To sai Allah siffanta shi da kare, saboda kwaɗai. To akwai kisa har da ake kawo wadda wannan kisa ce Isra'iliya. Na cewa shi wannan bal'ama Allah ya ba shi garantin addu'o'i guda uku duk idan yi su Allah zai karba za mu kasa saboda koda ka gane ta dai isa ce isra'iliya to duka wannan addu'o'in nashi guda uku sai sun ga kare akan matarsa duk wannan addu'o'in nasu sai sun ga kare akan matarsa Allah ya jarabi matar shi da rashin kyawu to sai ta ta lallabe ne irin abin ga na mata na da Allah shi mata addu'a ta yi kowa kyau saboda mutane na dariya ta suna gora mata rashin kyau an ji sai addu'a ya ce Allah ka sanya matata ta yi kowace mata kyau sai Allah ya karba mai ko da jima ta zama mace mai kyau to ya ta fara ɗauka mai kai na cewa ta yi ƙanin shi ta fara ya sha mai aishi ashe ita dai ba ta yi shi ne ba eh ita dai ba ta yi shi ne ba tana ta mai jiji da kai irin na mata ya ce haka ne to ka san malami inda ba na Allah bane ita gare ya ce kuwa ko kin gama ya ce ya Allah kamar yadda ita karya habbu Allah garba an kame shi da karya ya kore ta kuma take tahiya to abin aibi ne gare shi ga su da ɗaya ga su da ɗaya kaga to abi ba sanan guda sai ta roƙo Allah Allah kamar yadda kamar yadda yanda take da ta ce dama duk dan tabarta ya mai addu'o'in gana na shi eh dama duk duk wannan addu'o'i dan su kare akan ta ne ba ka son ma shi zama wani abu eh ba ka son shi zama wani abu daga duka wannan an na isra'iliya ne ba tabbas ba ne abin ya kasance haka to amma da yadda Allah zai manza shi da kare da za a samu wata hanyar da a cewa wannan ya inganta kuma ba abin mamaki ba ne don komi shi na iyawa tunda Allah siffanta shi da kare idan ne ba na gaske ba ne Allah ka kare mu shi ne Allah ya ce zalika matsalul qaumin ladzina kadzabu bi ayatina wannan shine misali wannan sun karyata da ayoyin mu Allah ce fa qususil qasasa ka labarta musu ka kissanta musu wannan labari la'allahum yatafakkarun ya yi su tuntuni su gano hadarin kwadai su gano hadarin kwadayin duniya da hadarin kawar da kai daga ilimin da Allah baka duk mai kawar da kai daga ilimin da Allah bashi ya fifita wani abu na duniya na kwadayin duniya fiye da ilimin da Allah bashi dai Allah ce a labarta musu domin su yi tuntuni su gano ba ɗaya ba ne saboda ilimi da Allah yake ba ba ba abin da yake sama ilimi ba abin da yake sama ilimi shi yasa ake son masu ilimi wanda Allah ba ilimi malumma su kimanta kawunansu su kimanta kawunansu su malumma su ne uwaye al'umma su ne uwaye al'umma duk matsayin al'umma malumma su ne shugabanninsu su ne jagororinsu su ne masu haskaka musu da Allah in ba su tsare mutuncinsu ba su ka koma su da mutuncinsu kaga abin bai ba ita ce ba iri yadda ake rayuwa yanzu da yawa daga cikin malumma su sun ka bude kofa ta su da mutuncinsu har da yawa daga cikin al'amari na al'umma sun ka zan ba su da kima ga idanunsu sai ka ga irin da yadda malami zai magana cikin karce a saurara mai yanzu babu ruwansu da malami wani ma idan malami ya magana ya ce malami ka kama yi mar bakinka ikame mana bakin ka mu bari ganin kana da kaza mu kaza za mu ma aka babu mutunci saboda Allah da tasowa an sani lokacin da akwai kumiya da al'umma akwai kimanta al'umma Allah da an ce malam wani ya ce malam wani ya ce wallahi za ga an kimanta shi an girmama shi eh ko da malamin da bai da ilimi ne amma saboda kamun kai saboda ana ɗauka kai malami sai ka ana bashi daraja na bashi daraja da an ce malam wane ya ce shi yasa da zaka zo ƙauye dama dama zo ƙauyuka in ka zo ƙauyuka da mutum biyu na masu fara ajiya hakimi da malami hakimi da malami har gobe su ƙauyuka suna da wannan amma na kaga maluma ba su da mutunci da yawa daga idanun mutane gani ya kamata maluma su imanta kawunan su mu ma almashirin mu shi tsoron Allah mu darajar ta maluma saboda darajantar da mai ilimi darajantar da addini ne darajantar da ko addini kaga tun ka darajantar da ubangijinka saboda fitira ce hayya ce wadda ubangijin ya halicci mutane a kai to kuma su waɗanda su ne wakilan Allah bisa ban ƙasa su maluma wasu kulantar da mu su ne wakilan Allah bisa ban ƙasa in ba mutunta su ba mu darajanta su ba zaka bai dace ba kuma wasu abubuwa na bahaushe da yace idan bera na da sata dodo tana da wari ko idan an samu wasu daga cikin malum masu lalace to wallahi hadda sanadiyan mu ne hadda sanadiyan mu ne ban ce ma duka ba wasu dai in sun lalace da sanadiyan mu ne tunda da yawa in ma karantarwa ake yi babu ruwan mutane da tallafa malum ma in wa'azin abinda wa'azin ta da al'umma ake babu ruwan su da tallafa musu in ma karantarwa ake babu ruwan su da tallafa musu ba ruwan su malumman su sun ci ba su ci ba ya suke cikin matsalar suke ba su babu ruwan su a dai ya zaka ayi karatu a wace shikenan kuma gobe a hadu shi bi a hadu wani lokaci a hadu babu ruwan su da bincike wani halin malami yake kuma da yawa an san da yawa yi na suke yi wasu ma ba su da aiki yi wasu ba su da shari akwai ma cewa to su wani ma ba su tasu yi sana'a sana'a ba ta yi babu shari ba ta yi babu shari kuma yin malamai sun ka tashi sun ka kama kansu da sana'o'i ga karatu kuma sai shi sai shi bacci kuma haka ba to ya kamata a zan kwatantawa a zan kwatantawa a kimanta malumma musamman irin waɗanda an ga sun tsaya suna karantar da al'umma wallahi irin zaka irin za ga irin latiza wanda wani sai ga ya tsaya cikin zaure ne ya tsaya cikin zaure ne tun da sahibawa Allah hammare ce suna ta karantar da dalibai suna ta karantar suwa suna ta karantar suwa aiki nan kenan karantar suwa bai shiga kasuwa kasuwanci bai da wata sana'a amma hidin mutane ta kwaso ilimi ta towa su a ce ka ilimi sai malum mawa ne Allah ilimi sai malawa ne in ka shekara bawa Allah na ba ganin shi na yawo shi na cikin gida zaman ishi Allah to ka sai da yake ce ba ku san da ke ci kai ko dai bai karanta sheka inda ka ji an baka labari yana karantar da al'umma mutum ne mai kokarin karantar da al'umma ka zo ka tallafa mishi zo a kai abinci gida ne a tallafa mai sai shi daɗin karantar da al'umma Allah sai kaga hatta cibba cibban ga kun sarwa suna yi rashin aiki ne babu tallafi babu aiki yi sai ga kun zo sun ta muku ƙarya wallahi hatta taron sunan nan ga su a yi wasu rashin rashin abari sai ga bare shi zai shi share garin bugu ta shi huska da shi zamu ishi ka ta ko ishi ka bi sai mai inibi in ga shigar cewa bid'a ana yace kai da Allah ƙarni gare ka malami kai duk wannan abuwa rashin tallafi ne wallahi akwai abubuwan da ana tallafa mu maluma wasu abubuwa ba ba yin su ba yin su da gani wani sai ga shi ko rashin bai da bai da haye kai da cin bashi cikin karshe haye zama ana kuka da shi kuma ta ɗau bashin gaba wani abu na ba bai takara karya wallahi to kan bashin nan ha kan bashin nan sai zan bai da kiwa cikin karci to kuma duk wane ne lahi mu ne saboda mu tallafa musu ba shi da Allah mu kiyaye mu ji tsoron Allah wallahi mu gyara mu gyara dole tahiyar rayuwa ba ta sai da ilimi sai masu sai da masu karantar da al'umma in babu marun ma cikin masu karantar da mu wallahi muna cikin tabiwa muna cikin hasara duk al'umma da bata da malumman da ke karantar da ita bata da malumman da ke aza take saita ta daidai wallahi wannan al'umma tana cikin tabiwa kuma duk kubar gani a ce ayi maluma sai kasa kaza duk maluma da kun gani sun samu daraja a kasashen su mutane su sun tallafa musu hanyar suke burga ku kuna ganin shawar su to ku ku kun yanki da naku kun dauke su zero ba wani abu ne ba eh maluma sai su ma malam ware sai ga mutum dan ita ma sai ga mawadata wannan ya ɗebe zakka malamin da an wata ƙasa yana da hali shi tura mai miliyan kinnai amma malamin gari ne ya ɗauki shiga goma ya ashirin shi ba shi ita ce mana ya ce ka ilimi sai su malawa ne da ka gane su ka san kaza kaza ne duk wanda kaga sun gina al'umma suna sun gina su a gani an kuma an ce maluma ta zuwa sana'a shikenan kuma sai ashe ko ba haka ba da hau da muna cewa da hau mutum mai kwasai ɗan ko ba ta yi kuma Allah sa mu gyara Allah sa mu gyara to shi ne Allah ya ce sa'a ya yi muni Allah ya ce sa'a masala ne liƙaumin lardina kan zabu bi ayatina ya yi muni misalin eh an karanta shi kana kwana ne shi ne mun ce faƙa sisir ƙasa ba mun karanta ba ku sun sulka sun Allah ce ka kisunta musu wannan labari la Allah ya tafakkar ya yi tun da ne su gano Allah ya ce sa'a masana ne kaumun da zina kan zabi bi ayatina ya yi muni misalin waɗannan suke karyata da ayoyin mu Allah ya ce wa anfusahum kanu yazlimun amma kawunan su ne suke zalunta duk masu karyata da ayoyin Allah kawunan su ne sun ka zalunta Allah ya ce da haka من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله من يضلل الله دون أن لا فتر بشي فلا هادي له من يهد الله afwan man yahdillahu duk wanda Allah ya shirar da shi fa huwa al-muhtadi shine shiryayi Allah ya shirar da mu Allah ya ce wa man yudlil wanda ko Allah ya batar fa ulaika humul khasirun wannan sune khasararu Allah ka kare mu na'am ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Mm.
لهم قلوب لا يفقهون بها Mm.
ولهم أعين لا يبصرون بها Mm.
ولهم آذان لا يسمعون بها Mm.
أولئك كالأنعام بل هم أضل Mm.
أولئك هم الغافلون Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama tabbas hakika mun yi halitta domin wutar jahannama akwai wata halitta da mun kai Allah ya ce domin wutar jahannama ne Allah ya ce kuma ita wannan halitta kasiran min aljinni da yawa daga cikin aljinni wal insi kamar ka ce shi ma wa kasiran min al insi haka da yawa daga cikin mutane Allah ya ce su ne domin wutar jahannama to za mu ga saboda me haka ne kawai an kalibce su sai shiga wata jahannama Mm. Allah ta saboda lahum qulubun suna da zuciyoyi amma la yafqahuna biya ba su fahimta gaskiya da zuciyoyin nasu zuciyoyin nasu babu Allah ciki babu tunanin girma Allah ciki babu tunanin ibada ta al- ibada ga Allah ciki Allah ya halicce su domin su bauta mishi amma ba wannan tunani da tarar su tunda sun shigo duniya sun kamanta menene sanadiyar halitta su da an kai irin waɗannan Allah ta ahsahu Allah wa rasul sun manta da Allah sun kyale sun manta da Allah ya tsaya da domin ibada duniya kawai a gaba gare su duniya kawai to irin so ne Allah ya ce da yawa ya halice su saboda wata jahannam saboda babu Allah tare da su Allah ya ce walahum a'yunun har kuma suna da idanu amma la yusiruna biya ba su dubi da idanunsu ma'ana ga idanu amma ba su dubin gaskiya da idanunsu su dai abinda suke dibi abinda ya jefe da son ransu abinda suke shawa da Allah yanzu ko daga cikin musulmi dai daga cikin musulmi da Allah wanda gashi tun yana yaro ne har ya tsufa ba ruwa da Qur'ani Allah bai taba dubin Qur'ani Allah ya karanta da Allah wannan wani iri ido ne ina Allah to ban tara wanda kahirai ne su su kahirai ne kwata-kwata ba dibin gaskiya cikin zuciyarsu sai abin da yake burga su sai abin da suke so na duniya ka ga idanu Allah ya ce la yusuluna biha Allah ya ce walahum azanun suna da kunne suna da kunnaye amma la yasma'una biha ba su sauraron gaskiya da kunnansu ba su sauraron Qur'ani ba su sauraron maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai abin da yake burga su sai waƙe-waƙe sai shirme kawai sai gigar sai kwarmato ba abin da suke saurari na alkhairi cikin kunnayensu to da Allah ya yi wannan mutane da an sai ya su huta ba ka ta dace da su ba ita ce saboda zuciyar ba ta amfani ko zuciya babban ni'ima ce in kana son ka gano zuciya babban ni'ima ce ka nemi mahaukaci ba yana da zuciya ba yana zuciya amma saboda bai da tunani bai da tunani a cikin zuciyarsa wanda bai gano girman ubangiji ga su ma bai da hankali babu hankali kuma ga shi yana da ido yana da yana shi ko ba haka ba amma saboda abin da ke kan sako ita zuciya ita ce ke kan sako ita ce ke sanya mutum ya zan kammalalle yana tunani har tunani ya kai ga kwakwalwa ya gano girman ubangiji idanu su kalli gaskiya baki ya furta shi yasa ita zuciya da an rasa ta gaske shi ke na rasa mutum ita ce ke kan sako ta ko'ina ita ke kan sako ta ko'ina ya shi sa annabi siffanta ta yace kowane gangan jiki akwai tsoka ciki idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu annabi yace ala wa hiya al-qalbu ita ce Allah yace innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ita ce da ta lalace dukkan mutu ya lalace da ta lalace an- babu mutum to shine Allah yace suna da zuciyoyi ba su tunani da su suna da idanu ba su dubi gaskiya da su suna da kunne ba su sauraron gaskiya da su sai Allah ce kai ulaika masu wannan sifa da anka labarta muku Allah ce kal an'ami yana kasan dabbobin ni'ima su ne an'am ai ko kal an'am Allah ce yana kasan dabbobin ni'ima kai sai Allah ce a bar mu adallu sai ma dabbobin ni'ima dan ni Allah ya misali dabbobin ni'ima ƙarshen dai yawanci dai ƙarshen dai rashin tunani ka kawo dabban gida don saboda da ya kawo ma dabba da ta gida da ta daji wani hankali ta daji da ya ta san mabare ta yanzu misali sai ka zo garga awaki ka kan makamuwa kana yankewa kan makamuwa kana yankewa suna gani amma zo gargen barewa na Allah kuma gaba ya sa ba wuce cewa raƙumi da gana gida ana nuna mai kaci Allah wadan naka shi na da shi kenan lalaci ne wannan ma lalaci na shi kenan ya sai tsaye a nuna mai wanga abuwa to shi yasa ne sai shi yasa maluma sun gano kenan dabba ta daji ta ta gida basira dan ta daji san na gare ta tana da basira tana da lura sai Allah shi yasa Allah ya siffanta su wadanga yadda ka ce yace kal an'am bai ce kal baha'im ba yace kal an'ami yadda ka san dabbobin ni'ima to su dabbobin ni'ima duk tare da dolancin su tare da rashin tunanin su da rashin hankalin su Allah ce kai adallu bal hum adallu wallahi sun yi dabbobin ni'ima bacewa dan saboda dan me Allah ce bal hum adallu sun yi dabbobin ni'ima bacewa yanzu nan duk mai kiyo iya zo cikin gida akuya tana mai lale da zuwa tunkiya tana mai lale da zuwa ya ta kuka in ta gane shi saboda mai ta gami ba ta kuma haka ba in iya shiga garge ya gaza ta ta suna ta yi tana biya ta tana kuka kenan ta san mai ba ta ta darajar ta shiga shi ya shigo mai ba ta to amma su Allah ya musu komi amma ba ruwansu da Allah da Allah dabba ba ta san hankali ba to ne ta san me bata ta san me bata amma shi bai san me ba shi gashi da lafiya da komi amma sai kuma zargin kai shi kai mai wahala ga duniya ka kake nan bai gode ba Allah da ya mishi babu godiya shi yasa Allah ta barhum adallu sai ya dabbobi bacewa saboda dabba ta san me bata amma shi bai san Allah da ke ba shi ba Allah ya ce ulaika humul ghafilun wannan sune abin nan ghafilun rabkanannu in kana bin rabkanannu su ne wanda ba ruwansu da ƙura'anin Allah su ne ba wanda ba ruwansu da addinin Allah shi yasa wallahi kullum muna maimaita musulmi mu yi godiya ga Allah wallahi mu yi godiya ga Allah kadimar wanda Allah siffanta kahirai yadda ka san dabbobi har dabbobin masu hisu to da Allah yanzu kai musulmi in ka komo ka siffanta da wannan siffa ai kai kunya saboda Allah ya wanda Allah ya ce dabbobi sun yi suka kuma kamar su dan da ina tunanin ka yadda irin nasu kana ɗauka addinin musulunci kamar wani ƙauyanci kana ɗauka zuwa wajen wa'azi sararan addini sararan qur'ani kamar wani ƙauyanci kamar kai ka wuce wannan to ni ba mata da su makin to da Allah ya mutum ne sai da irin wannan tunani wallahi wani irin zawo gare da muke yi gashi mun ba qur'ani haɗin kai muna saurare kuma babu inda ya haye muna nan wallahi shi wani gani shi kai akwai dai hankuri gare ku wallahi ya wannan zahiri ya hankuri wannan ya wannan kuma ni kaga nan nan Allah ya kunna kokolo ga tofar su suwa ha la ya fasa suwa wai ba su suwa ina budu hu dai ba su suwa la hawla la quwwata illa billah Allah ka kare mu to Allah ya ce wala yakum al ghafiluna na'am
ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله ولله الأسماء الحسنى walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa Allah yana da sunaye kyawawa sunayen Allah Allah ya ce ya kai bawa Allah in ka tashi roƙon Allah fa da uhu bi haru ishris ka roƙe shi da wannan sunaye to wannan shi ake kira tawassuli kina Allah ya yarda mu yi tawassuli da sunayensa in ka tashi ko da ka riƙi suna ɗaya daga cikin sunayen Allah ka ce ya aziz ya aziz kaza nake so ya Allah dan wannan sunan naka ya Allah dan sunanka al-azizu dan wannan sunan naka al-azizu Allah kaza nake shi ma tsoro Allah ka magance min kaza Allah kaza ke damuwa ta Allah ka magance min kaza ya sunanka kaza ɗaya daga cikin sunan Allah duka ambata ko ko ɗaya ilimi kake so ita wasu da suna ne al'alimu ya alimu allimni ya alimu allimni ilman nafi'an ya Allah sunanka mai ilimi Allah ka ilmantar da ni ka bani ilimi ofari ko yaron zaku ko rizquni rizqan tayyiban halala duk dai abin da zaka so roki Allah da sunan ke suna ɗaya daga cikin suna Allah roki Allah da su ko ko sunayen in ka sani ɗari ba ɗai ka sana cewa ɗari ba ɗai to ba su kaɗai ba ne sunayen Allah ba wani ɗai wanda ya yi sayi maka su. Hadisa annabi da ce Allah yana da suna ɗari ba ɗai duk wanda ya kiyaye su ba wai ya taƙaitu ba ne daga su ɗaya ɗari ba ɗai. Yadda mun fahimta ba wai annabi ya taƙaice bakin sunayen Allah ba ɗari ba ɗai. Dan ya za ka gano wannan shi kai ne annabi iya tashi roƙon Allah wani lokaci ya ce Allahumma inni ad'uka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته به في علم الغيب عندك هذا النبي كي النبي ما بيتقيت سوا yace ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da dukkanin wani suna wanda naka ne sammata bihi nafsaka wanda ka suna ma kanka aw anzaltahu fi kitabi ko ka sauka da shi cikin littafin ka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da shi ga wani daga cikin bayonka wanda ni ba sani ba a wasta asar da bai fi ilimin gaibi inda ko ko sunan da ka koye shi daga cikin ilimin gaibin ka wanda ni ban san shi ba da kake da sunan Allah ba ba wanda ya sadare su wanda dai ka sani ka roki Allah da su ka yi tawassuli da su in ka yi tawassuli da sunan Allah babu laihi in ka yi tawassuli da aikin ka na kwallon Qur'ani ya karanta babu laihi dan ga annabi ya karantar da mu wasu bayo Allah mutu uku da sun ka taho tahiyya ta kama su sai sun ga gadare yayi ko ga hadari nan bari su lafe cikin wani kogo ga kakin hadarin abin nan ya ware su ci gaba da tahiya suna shiga wannan kogo sai Allah turo wani katon dutse ma hole ne ya liƙe bakin kogo babu zancen fitowa sai guda daga cikin su ya ce to ku sani ba abin da ke tseratar da ku cikin wannan halin da kuke sai aikin ku na kwarai ku roki Allah ku yi tawassuli da ayyukan ku na kwarai Allah ya kawo muku mahita to kowane sai roki Allah ya tawassuli da aikin shi sai Allah ya ba su hayya sun kaito kira shari'a ta yarda ka yi tawassali da aikinka ka yi tawassali da sunayen Allah amma duk wanda ya ce ma ana tawassali da annabi ce ma ya kama ka aya ko hadisi ba a tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kowa daraja ba wanda ya kai gare shi har ba ai wanda ya kai gare shi ba amma ba za ka yi tawassali da shi ba in kuma ka ce ana yi babu jaya sai ka kawo inda annabi ya ce ai tawassali da shi kuma hadisi ingantacce amma tawassuli da aikin kwarai in aiki ga aiki in ka so karanta qur'ani ka ce ya Allah dan wannan surar na karanta Allah yana tawassuli da Allah kai min kaza yana mun fahimta kai sarka ya Allah sarka ga ne Allah yana tawassuli da ita min kaza la sa mu gane duk wannan yi na suke a ce bi shahi maulana dan daraja annabi ba wanda kai ga annabi daraja amma annabi da kai ne yace idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك روقو روقي الله إن ذاك نيمان تيمكو نيمي تيمكو الله الله أكبر إيه كركة دا الله دا النبي كاكو دو وانا يزو إنك تي حكا وانا بيسان توحيد بيسان تيكوما جي وبا أشو دا الله دا النبي موغا تمنا يا رمان تسوم فرد إتا باب مال من دي تبع إنكاري سيئنزو ba a cewa da Allah da annabi sai daga ce da Allah in ka ce me ina hujja sai annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah annabi da kai ne ce in za ka roƙo Allah kawai ake roƙo wa idza sta'anta fasta'in billah kai qur'ani ma Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla mun fahimta Allah kai dai muke bauta kai dai muke neman taimakon ka kenan ana cewa ne dan Allah amma ka san tare da cewa ba wanda kai da annabi daraja amma babu inda kuma an ce ka gama da suna Allah da annabi dan Allah da annabi ko kuma dan daraja annabi annabi babu inda in akwai wannan tema akwai hekce shi kawo maka kuma hadisi ingantacce ka san tauhidi matsala gare shi duk wanda bai fahimci tauhidi ba da yanda aka wara bayanin tauhidi kuma sai hankali ya tashi Allah ya sa mu gane to shine Allah ya ce fada'uhu biha ku roki Allah da wannan sunayen nasa Allah ya ce wa zaril ladina yabinna yulhiduna fi asma'ihi ka kyale waɗannan masu shige cikin sunaye na inji Allah ka kyale wannan masu shige cikin sunayen Allah su wane su ne mushrikai kaga suna allata al'uzza almanata allolinsu lata kaga daga suna Allah na sun ɗiba uzza daga suna Allah ne manata daga suna Allah ne da sun kace lata suna Allah ne wa Allah Allahu ya sun sa allata uzza daga suna al'aziz ne al'aziz manat shi ko daga almannanu ne almannanu duk sunaye ne da Allah sai sun ka tsaga sun ka ba goma kansu to shine Allah ce wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi yani waɗannan masu shishige cikin sunayen Allah sai yake zauna ma kanu ya amalu da sannan Allah zai sakan ka musu abin da suke aikatawa na'am
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
Allah ya ce wa mimman halakala daga cikin al'ummomin da muka halicce su al'akon Allah ya ce ummatu akwai al'umma da ya hadu na bil haqqi tana shirar da al'umma akan gaskiya wa bihi ya adil kuma da wannan gaskiya take adalci ibn kasir Allah shi mai rahama yace wannan ba shakka wannan al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yace dan saboda annabi ya ce la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina ala al haqqi لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يأتي النبي يأتي وتا الأمة بذات قشبة قوة توقع بذات قشبة الأمة تي سنة ما ستبتوا كان غسكيا duk wanda ya ƙaurace musu duk wanda ya saba musu wannan ƙauracewar sun kai mai da saba mai da saba musu da an kai da ƙaurace musu da an kai wannan ba abin da yake cutar da su sai sun haɗu da Allah suna akan wannan aƙida tunan da a ce duk duniya su ƙaurace musu su bar su a ce suwa na ‘yan zahin kai ne mu ba ba ruwanmu ba su ba mu ba su inda suna akan gaskiya suna akan tawhidi ba ruwansu da kowa inda su rike gaskiyan nan da duk mutane za su bar su annabi ce suna nan rike da gaskiya sai su haɗu da Allah kaga shi ta gaskiya rike ta ne ake yi kuma in kana rike da gaskiya sai ka samu makiya sai ka samu da su adawa da kai sai ka yi ai mata an mutu daban-daban wasu tsoka maka baka da imani wasu tsoka dan zahin kai ne wasu tsoka dan kaza ne in dai ka sa abin da kake akai gaskiya ne ka rike sai ka hadu da Allah wannan shine sifofi al'umma annabi wanda ya bayani wannan suna na annabi kuma suna nan tare da taimakon Allah Allah zai taimakon su Allah ya sa muna cikin su na'am والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله يتأمى والذين كذبوا بآياتنا والنسكي كأيتا دعاوهم الله يتأمى سنستدرجهم زام مستالالا ne kamar sake babu sake za mu kama su min haisu la yana mutu inda ba sani ba mun san istidraji ta lalar ubangiji wanda annabi ce inda Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yahbuthu Allah yana ta lala ga azzalumi malakan bayan da mun kai baya Allah na cin fida ma mutum na cin fida mai yana ta ganin kamar Allah ya manta da shi yana ta sheki ayati yana ta sheki ayati shi ko lokaci da aka saya mishi ya manta ya manta da kamun ubangiji yana ta shaƙaye shi sai Allah ya kama shi kai tsaye bai da kwanan ceto sai annabi ya misali ya ce kan mutum ne zai ɗaura ɗan dabba kan misali kamar ka ɗaura akuya ka saki cikin gona yaggiyar tana gare ka ka yi mata dogon yaggiya ka saki tana cikin gona ka ga ran ta gara ma kai kawo take yi ko ta cinan ta cinan ta cinan ta cinan kai ku ka kyale tana sai lokacin da kai ne ka mata da Allah ka tashi kama ta tana ma waya shawo ya giya kawai zata yi ko ba haka ba to annabi ta shine ta lalar ubangiji duk yanda bawa yake Allah ya bar ta shi ayatai ya manta da ya yi rashin lahiya an jarabe da rashin lahiya to yanzu Allah ya ba shi lahiya ga wadata ya manta da talauci ga wadata ga komai yana budewa komai yana zan wayan da yake so yana cikin yaya ta yi ashe ta lalata bai sani ta lalata ubangiji kenan Allah ka kare mu da wannan ta lalata shi yasa Allah ya ce wa umli lahu Allah ce ta lalata nake musu inna kaidi mati Allah ce abin da yake shirya ma dan adam abin da nake shirya dubara nake shirya ma dan adam ta kama shi kai Allah ce mati ni karhi gare ta ba wanda ya kumcewa Allah ta lalata ubangiji ba wanda ya kumcewa in Allah yana nan ya kama mutum lokaci kaza sakon ɗaya ba a ƙara an kama shi ya manta sai a kama shi bai labari Allah ka kare mu ayat ƙarshe أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
wannan ayoyin sun hasara su ba su hasarwa saboda bayanin da ke gare su kenan mu yi hankuri har tafsirin dare insha Allah sai mu tashi akan wannan saboda dukkan masu yaki guda ne kaga Allah ya ce awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna kuma can gaba ya ce awalam yanzuru kaga duka abin dubi ne Allah yana so mu yi dubi na basira cikin rayuwar annabi mu gano cewa annabi babu hukata tare da shi irin yadda mushrikai suke siffanta shi har yau abu nabi Allah ce mu yi dubi a cikin halattar sammai da kasai kuma kai da ka yi dubi ya da ajalin ka ya kusa maka labari kana da ka ta hukumiya a shaida kafanin ka ma an so shi ba ma ki malakul mota ya shigo gari da adam bai da kwanan ceto bai da labari sai ya ga mutuwa Allah ya sa mu shirya matakakin ta zo abin da makaranta dai Allah ba mu dada kuskure Allah ya gafarta mana ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayanka muke Allah ka san bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi duk musulmi da a cikin halin kakani kai Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai sarwa Allah ya kyauta mu kuma mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله بارك منك الله كاسم بقاتوتهم من الخير الله كبيرنا بقاتوتهم من الخير من مسلمين da cikin hannunka kanka Allah ka mana doki marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da ke lafiya Allah ya kara mana kasance jari na bauta gare ka Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين